نهديه ونستكبره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ضياء قوة شعبان shekara ta 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 11 ga watan biyu shekara ta 2024 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na sayil bukhari da muke gabatar wa wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon gaya kano nigeria in yan uwa za su iya tunawa muna kitabun tafsir a cikin sayil bukhari mun gama so tafsir sosu zafir yau za mu tashi tafsir suratu as-sajda haka ne suratu as-sajda malam ce bismillah rahman rahim suratu hamim as-sajda kamar yadda ya saba zai kawo mana wasu kalmomi da suke da alaka da surar ya fassara su sai kuma ya kawo mana hadisai da suke da alaka da surar يجي وقال طاووس عن ابن عباس ائتي يا طوعا فسر سشيني أعطي ائتي أعطي قالتا أتينا طائئين سي فسر شدا أعطينا أتينا شيني أعطينا وقال المنهال عن سعيد قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فدن الله تعالى فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون تكن سورة المؤمنون لو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون تكن سورة الصفات دا الطور ولا يكتمون الله حديثا تكن سورة النساء دكم فدن الله والله ربنا ما كنا مشركين تكن سورة الأنعام يجي فقد كتموا في هذه الآية وقال أم السماء بنيناها بناها كي أفوا بناها هزوا فدن سدحاها أتشم خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هزوا فدن سطائعين cikin surat fusilat fadakar fi hadi khalq al-ardi qabla as-sama wa qala ta'ala wa kana Allahu ghafurar rahima a cikin nisa'i a wata ayar kuma yace wa kana Allahu azizan hakima a nisa'i a wata ayar yace wa kana Allahu sami'an basira duka dai shi kadai ghafurar rahima azizan hakima sami'an basira kuma duk a cikin sura guda daya غفور رحيما آية 96 النسائي عزيزا كان الله عزيزا حكيما آية 56 سميعا بصيرا آية 58 فكأنه كان ثم مضى فقال فلا أنساب بينهم تكن سورة المؤمنون في النفقة الأولى ثم ينفق في السور sai ya ce fasa'ika man fi samawaci wa man fil ardi illa man sha Allah cikin suratul zumar فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة الله يتشي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أتشين سورة الصافات يتشي وأما قوله ما كنا مشركين أتشين سورة الأنعام ولا يكتمون الله حديثا أتشين سورة النساء فإن الله يا فارب بعد أمسك كنا يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم تكن ولم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله يكتم حديثا وعنده لا يكتم عفوا لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا cikin suratul nisa'i da wa khalaqal arda fi yawmayn khalaqal arda fi yawmayn thumma khalaqas samaa thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna fi yawmayn akharayn thumma daha al-arda wa dahwaha an أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها أشهر سورة النازعات وقوله خلق الأرض في يومين فجئلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا أتشين سورة النساء سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراده فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله فإن كلا من عند الله طيب سيجي حدثني يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعن زيد بن أنيسة عن المنهال بهذا wannan ita ce suratul sajira a cikin alkur'ani sura ce makkiya 'yar makka tana da ayoyi hamsin da hudu ko hamsin da uku ko hamsin da biyu hamsin wannan sabanin malamai ne dangane da rubutun ba sunan shi ayar ayoyin surar ana ce da ita suratu hamim as-sajida malam ya fara da bismillah rahman rahim to sai ce wa qala tawus na koma farko ne imamu tawus ya faɗa kamar yadda zuwa isnadin tabari da ibn abi hatim daga ibn abbas faɗin allah itiya tau'an au karhan abin da ke so a mai da hankali a kai kalmar itiya itiya wannan ta'un ne itiya tau'an a larabci akwai ata ya ti zuwa itiya tau'an aukar han da sama da ƙasa ko biyu ku zo a ta ya ci ta yi to sai aka fassara aka ce a tuya bi kasirin ta itiya wai ma'anarsa a tuya wancan ata ya zo wannan a to ya bayar to na yi wannan bayanin ne saboda saɓanin malamai da za mu ambata za a iya fassara ya zo da ya bayar a tuni ba ni atahu ya zo masa to sai suka fassara a'tiya da i'tiya Allah ya ce qalata ataina ta'iin ai a'taina mala ya ce wannan fassarar ta dan rikitar saboda i'tiya da ataina bil qasri daga maji'i ne a'tiya ko ataina ana nufin zuwa ne ya za a fassara zuwa da al'i'ta bayarwa ya za a fassara shi haka kamar ka ce akan ce a taitu zaidan malam wasu suka ce a taitu zaidan malam to abin ya fara zuwa a taitu zaidan malam ana nufin a taitu zaidan malam to sai aka ba da amsa cewa da ibn abbas da imam mujahid da ibn jubair sun karanta ayar atiya ƙalata ataina ataina suka yi amfani da ta'un ɗin nan kenan suna nufin duk abu ɗaya ne kuma ana iya fassara shi da ana iya fassara shi da haka nan a dunkule ana iya ba fassara kalmar a tuya da a tiya ɗin a larabci ba laifi ba ne saboda ɗaliban ilimi a gane sun yi bayanai masu tsawo ba sai mun tsawaita bayani ba akan shi al'ita'i bi ma'anar al'ita gashi nan ba Allah yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata kaga a wata ayar kuma yace ata ita ce dai wannan ta din ata amrullahi fala tastajilu kaga ya amfani da kalmar ata yana nufin zuwa sannan kuma ya ce wa atu azzakata yana nufin ku bayar kenan kaga kalmar ata da da da da da itiya duk tana ana ana ana nufin bayarwa ana nufin kuma zuwa su babu rikitarwa a ciki wa qala al-minhal وقال عن عن سعيد قال رجل wani ya ce ibnu abbas shi wani mutumin yana zama ne da ibnu abbas a makka kuma yana tambayar sai wasu abubuwa da suka ɗan rikitar da shi kun san ibnu abbas malami ne akwai ilimi Allah ba mu fahimta da gane ƙur'ani irin na ibnu abbas zama kurum yake malam duk wanda yake da matsala akan ƙwar'ani ya tambaye shi ko me mana kaji ilimi su ina so ku gane wani abu guda su sun tsaya sun yi karatun da gaske saboda Allah sun bayar da rayuwarsu ga Allah kuma Allah ya amfanar da su in gaya muku wani abu guda babu wata aya a cikin alkur'ani gaba ɗaya ba ce in an zo fassara ta sai an ce ibnu abbas ya ce komi yana da abin faɗa mana shi almajiransa idan ya zo koya musu tafsiri su mujahid da allo allo namu na tawada suke rubuta fassarar suna haddacewa wani a cikinsu ya ce na karanta fassarar alkur'ani a wajen ibnu abbas tun daga bango har bango babu wata aya da ban tambaye shi ba kuma ba wata aya da bai bani jawabi ba kuma insha Allah duk wani littafin tafsiri da zaka bude ka karanta sai kan ji an ce ibn abbas ya ce rayuwarsu ta yi albarka sun amfanar da mutane to wannan shine abin da ake so ɗalibai musulmi mutum ya yi karatu don Allah alal aƙalli ko ba komai ya amfanar da mutane an ƙaru da shi shi kuma karatu ba ka zuwa ka koya wa wani sai ka zauna an koya maka sai ka yi haƙuri ka je makaranta sai ka yi haƙuri ka haddace sai ka yi haƙuri ka fahimta sai ka ba shi lokaci in kowa ya ƙaurace wa karatun addini ya kauce ya kama wani abu na duniya duk mun rafkana karatun addini bai da gata gwamnati ba za ta ba da scholarship a tafi aje a koyo shi ba in ka so kana so ka je wata ƙasa ka koya ba wanda zai taimake ka sai dai kai ka je ka yi buge-bugenka ma kullum ana tura yara suna tafiya ƙasar kaza ƙasar kaza ƙasar kaza waɗannan ilmummukan da ake turawa na zamani su a wajensu shine ilimi amma wannan na addinin za ku ƙare ne a nan masallaci malamanku su ta koya muku in sun mutu yaranku ba su koya ba malaman suna ta mutuwa suna ta mutuwa to za a zo a waye gari a rasa samun wa zai koya mutane addini wannan shine manufar turawa shine manufar makiya Allah ku tsaya ku nutsu sosai za ku ga ilimin dankwafe shi ake baya-baya yake kuma ina so ku lura duk wani malami da za ku iya tunawa a ƙasar nan ku tuno shi duk wani malami ku je ku tambayi tarihin karatunsa shi ya fafata da ƙarshe ya yi make-make da buge-buge-buge ya samu ya wannan ilimin ba wai gwamnatin garinsu ne ko lokal government ɗin garinsu ko masu kudin garinsu ko 'yan siyasar garin suka hada kudi suka ce malam ka je ke karatu ka zo ka amfani da mutane ba to wannan karatun ma da ake a gida ana zaune ya gagara ya gagara mutane ba su mai da shi kamai ba ina da lokaci in zo in ba da lokaci baran zo ba kuma ba inda za mu yi mu gane Allah ba mu karanta Qur'ani ba to shi ibn abbas ya yi karatu ya zauna gidan annan muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riƙe ya haddace da haka lokacin annabi ya bar duniya zama yake naɗe kafarsa a masallaci duk abin da ake so sai a tambaye shi akan alƙur'ani kuma zai ba da ansa to ba ma ƙur'ani kaɗai ba bini bini in ka zo karanta hadisi sai ka ji an ce an ibn abbas kuma yaro ne fa karami a lokacin annabi yana cikin ƙananan sahabbai to amma rayuwarsu ta yi albarka da aka ɗaliban ilimi kuma tsu malamanku ku kusance su ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ku zo ku amfanar da mutane nan yanzu ni da nake zaune a nan nake koya muku karatu tun da aka yi masallacin nan da a nan nake kwana cikin masallacin nan ba da mata ba da tunanin ma'aure a nan muke kiran sallah kiran sallah nake na kira sallah na kwana ta hadda da daddare da rana mu tafi karatu da wanda za a nan mu tafi mu je mu nemo talauci dai malam da zaman haƙuri dai Allah ya baro kansa ne har Allah ya samu ya ba mu dama muka samu muka je waje muka yi karatu duk da su malam Ali Yunus da kuke gani duk anan muka yi mun sha kwana anan muke kwana wallahi tallahi mu kira sallah in malam Jafar baya nan mu yi limanci in na je in ba na nan malam ali ya yi in malam ali ba nan mu ta waya haka muka yi ta rike masallacin nan in malam ya yi tafiya ya je wa'azi ko ya je wani gari ce to abdallah zan tafiya masallaci masallaci haka muka yi ta rayuwa a wurin nan yau ina malam ɗan baya nan abin da ya ɗora mu a kai ya koya mana gashi nan muna ta yi in ba mu zauna muka yi ba da ba mu yi haƙuri ba to da wani abu ne daban to shi ilimi sai an yi haƙuri an neme shi ɗalibai gaggawa sai an yi haƙuri dole yana buƙatar haƙuri a wannan ginin fa kun ga wannan makarantar da kuke ganin ta wannan makarantar nan ga ofis ɗin malam jafar ɗin a nan sai cin kofar masallacin nan in ka ɗaga sama ga ofis ɗinsa a nan yake ga gidan shi yana a nan duk aka yi wannan dabdala muka gama yawon duk inda za mu je mu dawo ɗin gashi mun sake dawowa amma abin da yake damun ɗalibai yau sai mutum da ya zo ya ɗan fara karatun bini bini bini bini put sai daga sai gudu sai tafi bayan wani shekaru sai zo shi ba malamin addini ba shi ba ɗan kasuwa ba shi ba ɗan boko ba haka dai a jajjefe ba zai iya yin komai ba to ba za mu yi wa addinin nan gata ba kuma mutane kowa ya tattara 'ya'yansa gaba ɗaya kowa ya tura ɗansa boko boko ya je ta boko ba za ku ba da koda zakka a cikin 'ya'yanka guda biyar ka ce wannan ka je kai karatun addini ina so ka zo kai da'awa kai taimaki musulunci kowa ya tattara 'ya'yansa boko boko boko boko muna buƙatar 'yan boko a cikin mu kuma muna buƙatar masu addinin a cikin mu akwai division of labor raba aiki wancan ya tafi kasuwa wancan soja wannan ɗan sanda wannan kuma yana aikin gona wannan an rarraba haka ake yi amma ilimin addini ya zama ba a damu da shi ba a damu da shi ba ka damu da islamiyyar ɗanka ba ba ka damu ba yana zuwa baya zuwa ba ka damu waye malaminsa abubuwa da ga suna wallahi akwai abun tausayi akan harkar karatun addini nan da in shekaru masu zuwa mun rafkana duk in mun tashi abinda kawai hankalinmu yake wani abu ne na duniya kawai roman duniya muke tunani kuma ita wannan duniyar da kuke gani ba ta da daɗi wallahi azimu ba ta da ku tambayi waɗanda suka mallake ta masu gaya muku suna jin daɗin ta me abu mai daɗin a ciki menene mai daɗin a ciki akwai wani daɗi da yake da daɗin da yake da mutuwa a gaban shi kana tafe fa sai ka faɗi ka mutu ka je ka sha lissafi to su kan magabatan nan sun ba wa addini kariya sun taimake shi kuma Allah ya musu albarka kullum sai an kira su to haka ilimin addini yake duk wanda ya ilimin addini dan Allah to ba za a taba mantawa da shi ba har duniya ta tashi akwai lokacin da dole sai an kira shi ko dai a duba littafinsa ko a tuno maganarsa ko a kaza ko a kaza yanzu ku duba imamu malik da ake cewa imamu malik imamu malik dan madina ne amma akwai wata duniya akwai wani gari na musulmi da babu imam malik a ciki amma bai taba zuwa kano ba bai taba zuwa najeriya ba amma akwai inda babu sunansa ba fa sahabi ba ne ba ma tabi'i ba ne amma akwai inda ba za a ce imam malik ba haka kawai mutane za su haɗu mutum miliyan kurin sai a ce musu imamu maliki ya ce sai kowa ya ji to alhamdulillah maliku ya faɗa saboda mai ilimi to za ka tuno wani attajiri ko wani ɗan siyasa ko wani mai kuɗin da ya wannan shekarun nasa ina attajiran zamaninsa masu kuɗin zamaninsa masu mulkin zamaninsa masu kaza ɗin zamaninsa wanda Allah ya ba su duniya a zamanin suna ina babu su a tarihi ba za ka iya tuno su ba ma amma dubu wannan Allah ya tsare ambatonsu saboda ilimi Allah ya samu gani na gaya muku wannan ne saboda abinda na tuna na ibn abbas bari ku ji wani rikici ne wani ya kawo masa in ba malami ba ba wanda ya isa ba da amsa akan wannan abin da makaranta yanzu malam wasu ayoyi ne wani ɗalibi ya je duba masu rikitarwa ya ce yana ganin kamar cin karo ne kamar Allah ya faɗo wani abu a can kuma ya zo ya saba wa wani abu ya zo ritsa ibn abbas yana zaune a masallaci bai fasan za a tambaye shi ba to ku biyo ku ci daga sa'id sa'id ibn jubair kenan ya ce ƙala rajulun wani mutum ya faɗa shi shi wannan mutum shi ne nafe ibn al-azraq wanda da shi ne ya zama shugaban azarika nafe ibn al-azraq bakawari ce ne me bakawari ce ɗan bidi'a ne kenan hatta su ibn abbas sun fafata da 'yan bid'a ku rike sunan shi nafi'ul azraq shugaban azarika azarika wasu mutane ne cikin azarika wasu mutane ne cikin khawarij khawarij wasu mutane ne 'yan bid'a da suke da'awar musulunci masu fada da shugabanni masu ɗaukan makami su yi kisa duk wanda a cikin musulmi ya ɗauki makami ko ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wuka ko ya ɗauki takwabi ko ya ɗauki makami ya ce zai yaƙi shugaban shi saboda ya masa ba daidai ba wannan shine ba khawariji mai huruji wanda shugaban shi ba zai ba shi doka ya bi ba a da'awa ta ahlus sunna shugabanni in sun yi laifi za a yi musu nasiha ta hanyar da ta kamata ta dace da hanyar da shari'a ta yadda amma ba a ɗaukan makami a yaƙi shugaba a yi faɗa da shi duk zaluncin da yake yi sai dai in ya ɗauki makami ya hana mutane sallah ya hana su ibada to nan kan mutane za su ɗauka makami su kare kansu amma duk barnar da zai a yi masa nasiha a yi masa a ja masa aya a haɗa shi da duk abin da za a iya yi masa cikin girmamawa da faɗakarwa a yi amma kar a ɗauki makami kun san me yasa ahlus sunna ba su yarda da a ɗau makami ba shi wancin shugaba ne kai kuma talaka ne in ka ɗauki makami to zai yi amfani da wannan zaluncin da ike yi ya zo ita kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba zubar da jinin da za ku yi za ku yi ta kashe-kashe shi shugaban yana can a ɓoye ba ku same shi ba ku ƙona gidajenku ku ƙona garinku a kashe innocent wanda ba su san hawa ba san sauka ba to wannan kashe-kashen da zub da jinin da rashin kwanciyar hankali ba za a je gona ba ba za a je kasuwa ba ba za a je makaranta ba shine malam ahlus sunna suka ce a a annabi bai koyar da wannan ba wanda ai hakuri ko da ba dadin ai ta musu nasiha Allah ya taimaka su rage su gyara amma mutane su tafi gona su nemi abincin su su je kasuwa su yi sana'a su in kuka tada yaƙi kasuwar ba za ku je ba in kuka tada yaƙi gonan ba za ku je ba in kuka tada yaƙi masallatan naku ba za ku je ba ba wai tsoro ba ne a aƙidar ce ta sunna ta da'awa ta ahlus sunna ba ta yadda da kisan kai da zubar da jini ba duk wanda kaga ya ɗau makami yana harbi yana kashe-kashe to ba ahlus sunna ba ne ko da ku an rataya masa rigar ahlus sunna sai dai a yi amfani da shi don a yaƙi sunna a gaya wa duniya waɗannan mutanen ai su ne masu kishin addinin suna kashe mutane don a zo a amfani da shi a don kwafe a kashe addinin a kashe waɗanda ma ba su taɓa kowa ba sun yi yaƙi-yaƙi hawarijawa sun zubar da jini an fafata da su aliyu bin abi talib to shi wannan nafi'ul azraq din to yana cikinsu to bari ku ji irin tambaya ta ƙure sahabi ma bai kyale shi ba sahabi ma irin ibn abbas shi ne kawo masa wasu abubuwa na rikici shi yana ganin akwai matsala amma a warware masa to wannan shine mukaddimar da zan yi muku akan wannan nafi'u ibn al-azraq shugaban azarika jama'a cikin khawarijawa yace ibn abbas yana zama da shi a makka yana zuwa ya zauna da shi yana yi wa ibn abbas tambayoyi yace inni ajidu fil qur'ani ashiya'a taftalifu alayya ibn abbas malam ni na tarar a cikin qur'ani akwai abubuwan da ni suna rikitar da ni ban gane su ba zahirinsu akwai cin karo in ba ku gane ba kai su yake ce da shi a cikin ƙur'ani akwai abin da akwai tifka da warwara kurin amma sai zo da ladabi da hikima cewa ya zo ya samu wani abu a cikin alƙur'ani da shi yana rikitar da shi to um, sai a wata riwaya ta abdurrazzaq as-sana'ani ibn abbas yace da shi kaga babu wani abu na shakka a cikin qur'ani kaji nafi'u ibn al-azhar babu wani abu na na ainihin shakka a cikin alqur'ani sai dai kawai sabani na fahimta ko wataƙila baka gane ba ikhtilaf ne ka ce akwai abin da ya rikitar da kai sai ce kawo ibn abbas ce bismillah sai ce to ga ayoyin nan yace Allah ya faɗa a cikin alqur'ani fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu a cikin suratul mu'minun aya ta 101 babu dangantaka a tsakanin mutane kuma babu tambaya ko tambaya ba za a yi ba Allah ya ce fala an saba sannan wala yatasaaluna Allah ya kore samuwar tambaya ba za su tambayi juna ba ibn abbas ya ce nam sai shi nafi ibn al-azraq sai saki shi saki ce to kuma Allah nan dai shi ya dada fada a cikin suratu safat aya ta 27 wa aqbala ba'du ba'dhum wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun sashin su yana fuskantar sashi suna tambayar juna yace kaga wannan cin karo ne can an ce ba za a tambaya ba nan kuma gashi an ce za a tambaya ibn abbas ce ci gaba kun gane iskalin fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu kaji wala yatasaalu shi nake so ku yi ku ku da hankali akai ba sa yin tambaya babu tambaya tunan kuma a cikin surat safat wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun can fala nan yatasaalun yace tsakanin wala yatasaaluna da yatasaaluna akwai nafyan da isbat akwai korewa akwai tabbatarwa yace Allah ya ce ولا يكتمون الله حديثا cikin suratul nisa aya ta 42 wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya koyewa Allah zance ba ba za su me koyewa Allah zance ba da kuma fadin sa sun fada ma kunna mushrikina rabbana suka ce makunna mushrikina kafirai mushrikai ne suka ce mu ba mu kasance masu shirka ba yace faqad katamu fi hadhihi al-aya ai kuma su mushrikan ne kuma suka gaya wa Allah a gaban Allah suka ce su ba mushrikai bane kuma Allah ya ce ba a isa a ɓoye masa zance ba to gashi yau wasu sun zo sun ɓoye kuma sun gaya masa kuna ganewa kuwa wala yaktumun Allah hadisa fassara shine ba za su ɓoye wa Allah magana ba to kuma sun zo suna magana a wajen hisabi sai suka ce Allah ma kunna mushrikina da suka ga azaba suka ga suka ce mu ba mushrikai bane ba su boye zance ba sun boye wa Allah magana amma ayar farko ta ce ba za a boye wa Allah zance ba to sai kuma aya ta gaba kun ji rikici na biyu ko to ga wata rikicin amis sama as-sama banaha akwai kalmar as-sama a banaha banaha Allah ya gina to kuma sai a cikin sai da cewa dahaha duk a cikin suratul nazi'at banaha dahaha sur ayata 27 naziat yace fa zakara khalqas sama qabla khalqil ard Allah yayi magana akan ya fara halittar sama kafin ya halicci ƙasa a cikin wannan aya sannan a cikin suratul sajda kuma yace a innakum لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين هرزوا فدس طائعين أنسى مشكلة الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا يشف ذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء kaga a cikin wannan an samu matsala an fara ambatan halittan ƙasa kafin halittan sama a cikin ce fa zakara khalqas sama'i qabla khalqil ard abinda yake so ya ce maka akwai ayoyin da Allah ya yi bayani sai da ifara halittan sama sannan ya halicci ƙasa to kuma an samu wasu ayoyin kuma suka yi bayanin sai da ya halicci ƙasa sannan ya halicci sama ya ce wannan cin karo ne a cikin ƙura'ani to ya ce ga matsala ta ta uku ko ta hudu ta uku ta hudu bai ya ce muna gani a cikin ƙura'ani wani gurin Allah ya ce wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kasance mai gafa ya kasance kukula ya kasance in ji shi fa da faɗa wannan nafi ibn al-azraq shugaban azariqa yake tambayin ibn abbas ake a makaranta ne Allah ya ce ya kasance mai gafara mai jin kai a wata ayar ya ce azizan hakima ya kasance mabuwayi mai hikima ya kasance a wata ayar aka ce wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji kuma mai gani sai ce fa ka'annahu kana summa madha to ai waɗannan ayoyin suna cewa ya kasance to ai ya kasance ya wuce daga baya kuma ya canja a da ne Allah yake ji yake gani a da ne gafurar rahima tunda wa kana Allahu to yanzu fa ku gane ba an ce ya kasance to kamar yadda ka ce wani ai ya kasance mai haƙuri ya kasance mai haƙuri wai sai wani ya zo ya ce maka oke ya kasance mai haƙuri to yanzu fa mun yadda Allah da mai ji ne mai gani mun yadda Allah da mai iko ne mun yadda Allah da da wakana wakanan nan ya ritsa ibn abbas ya ce to ai wannan ya riga ya wuce yanzu kuma wani abu ne daban Allah ya zama yi kamar ƙur'ani yana nuna mana a da ne Allah yake da wannan sifofin sun mamaba to ibn abbas ya ce ka gama ya ce na gama sai ce to gyara zama zan baka amsa kuma Allah da ikonsa malam duk waɗannan tambayoyin da ya yi sai da abdullahi bin abbas ya ba shi ansa tas ba abin da ya rage masa to amma ba mu da lokaci sati mai zuwa insha Allah sai mu karanta amsoshin da ya bayar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman yafiya daga Allah Allah ya rangwanta mana Allah ya samu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh